إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safiyar lahadi safiyar uku ga watan rabi'u lithani hijira na da 1438 daidai da ɗaya ga watan ɗaya 2017 miladiyya wannan shine darasinmu na ashirin daga cikin jerin giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha nawaqiduha shurutuha wa fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id rislan Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi littafi ne wanda yake ƙoƙarin karantar da mu da kuma mayar da hankulanmu zuwa ga ainihin wato mutunta wannan addini namu na musulunci da kuma yadda za mu yi wajen tabbatar da wannan kalmar ta shahada wacce ita ce ginshiƙin addini baki ɗaya wanda kai tsaye dukkanin wanda kalmar nan ta tabbata gare shi a matsayin mai bauta ga Allah Allah madaukakin sarki zai karba masa wannan aiki ya kuma sanya shi daga cikin bayansa na gari wanda kuma ya kyamaci wannan kalma din yake aikata wasu ayyuka da ke warware wannan kalmar to lallai za a wayi gari ya je lahira gaba ga Allah madaukakin sarki ya sami sabanin abin da yake tsammanin zai samu a gaba ga Allah a ran tashin kiyama ya Allah muna roƙonka ka mana kyakkyawan ƙarshe ka ainihin sanya mu daga cikin bayanka na gari a jiya mun tsaya ne a ainihin wato annaqidur rabi' shine dukkanin wanda yake da aqida da kudircewa a zuci cewa akwai wata shiriya wacce ba ta manzon Allah ba wacce ta fi ta manzon Allah cika ko ta fi ta manzon Allah falala ko kuma hukuncin wani manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya fi dacewa a yi aiki da shi kuma shi ya fi zama mafi adalci to kai tsaye wannan mai irin wannan aƙidar ya warware kalman shi ta la'ilaha illallah ina ma'anar wannan ma'anar wannan babu shi ba musulunci mun karanta ayoyin alkur'ani mai girma da hadifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda ke tabbatar mana da haka kenan da faɗin ka la ilaha illallah a baki da zuwa masallaci kana sallah tare da musulmi da kullum aka ce ayyuhal muslimu na kake ansawa wannan ba zai amfani da kai komai ba saboda kai tsaye kana jayayya da Allah kana jayayya da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ko da Allah da manzansa gaba ɗayan su wajibi ne a yi musu biyayya wajibi ne kuma a bi su da irin gwargwadon karantarwar da aka ainihin wato samu daga wurin magabata Allah ta'ala ka tsare mana imani kamar yadda ya kawo mai tafsirin Abdullahi dan Abbas game da wa mallam ya hukum bi ma'anzala Allah fa'ula'ika humul kafirun, fa'ula'ika humul fasikun, fa'ula'ika humul zalimun, wanda dimin bayyana a jiya. da insha Allah ta'ala a yau za mu tashi annaqidul khamis abinda ke warware kalmar la ilaha illallah na biyar malam yace man abghada shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama walau amila bihi faqad kafar duk mutumin da yake ki yake kyamar wani abu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi a matsayin shiriya ga bayin Allah, ya ji yana ƙyamar wannan abin baya san shi, walau amila bihi, ko da yana aiki da wannan abin faƙari kafara, to wannan ya kafirta. Jama'a an gane wannan gaba ko? E, wannan abin farilla ne, wannan abin wajibi ne, wannan abin mustahabbi ne, wannan abin yanayin sa kaya ne wannan abin wata bauta ne wanda Allah ta'ala ya shar'anta to duk wanda ya ji yana ƙin jinin irin wannan aikin ko yana ƙin jinin masu aikata irin wannan aikin a zuciyar shi yana ƙyamarsu yana ƙin su to jama'a wannan gaba ɗayan sa ya ba musulunci Allah ta'ala ka kiyashe mu kenan wajibi ne akan musulmi ya zamto yana ƙauna yana son dukkanin abin da Allah ta'ala ya kawo yana ƙoƙarin bibiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun ayyukansa ne yau da gobe wannan kaɗai jama'a shi ne yake zama shirya kuma wannan shi yake nuna cewa kana son Allah kana son manzon Allah amma idan ka wayi gari sai dai baki cewa ina son Allah cewa ina son manzon Allah wannan ba zai kai ko ina ba domin jama'a addinin musulunci aiki ne aikinka na yau da gobe shi zai nuna cewa kana son Allah aikinka na yau da gobe shi zai nuna kana son manzon Allah domin duk mutumin da ke kin wani abu daga cikin abin da manzon Allah ya kawo yana nuna kiyayya ne ga manzon Allah din wanda ya nuna kiyayya game da abin da Allah ta'ala ya kawo na wani hukunci to kai tsaye nan ma yana kin Allah ne asalin ibada kuwa an gina ta ne akan soyayya dan idan ba ka san abu babu yadda za a yi ka bi shi babu yadda za a yi kuma ka yi aiki da shi ko allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imanin malam sai ya buɗe mana wannan babi da faɗin allah ta'ala wallazi na kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa allah fata asallahu hallaka ta tabbata gare su ma'ana fa halakan lahu hallaka da taɓewa da lalacewa ta tabbata gare su wa adalla a'malahum kuma ayyukansu sun lalace an gane wannan ko ayyukansu sun mene sun lalace baki daya me ya faru zalika bi annahum karihu ma anzala Allah dalilin da yasa suka fada cin halaka ayyukansu suka ɓaci suka lalace saboda su dinnan suna kyamar ma anzalallahu abinda Allah ya saukar na wahayi Allahu akbar kaga magana ta fito aiko zalika bi annahum karihu ma anzalallah saboda suna kyama suna kiyayya da abinda Allah ya saukar na wahayi fa ahbata a'malahum dan haka sai ayyukansu suka lalace baki da wa qala subhanahu hakanan Allah madaukakin sarki yace innal ladhina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka juya baya akan digadigan su suka bar addinin musulunci min ba'di ma tabayyana lahumul huda a bayan shari'a ta riga ta bayyana gare su alqur'ani Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga sunnarsa ingantacciya amma duk da haka suka juya baya suka yarda suka bar addinin musulunci ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne yake kawata musu wannan aikin jama'a yake ce musu ai wannan abin da ake cewa na Allah ne ƙarya ne ai wannan abin da ake cewa karantar manzon Allah ne ba daidai bane ash-shaytanu sawwala lahum shaytan ne yake kawata musu wannan miyagun ayyukan nasu wa amlalahum kuma yake jansu da yawan burace-burace yake cusa musu burace-burace na ƙarya a cikin zukatansu waɗanda waɗannan burace-burace ba zai kai su ga komai ba sai ga halaka Allah ta'ala ka kiyashe mu jama'a an gane wannan ko to haka Allah madaukakin sarki yake faɗi a cikin alqur'ani mai girma jama'a to Allah ya ce lalle waɗanda suka yi ridda suka bar addinin su suka yi ridda suka koma akan digadigin su a bayan shari'a ta bayyana gare su shedan ne yake ainihin kawata musu waɗannan miyagun ayyukan nasu wa amlalahum kuma yake sanya musu ainihin wato burace burace zalika bi annahum qalu wannan ko ya kasance ne saboda su sun fada da baka kuma sun aikata a aikace suna cewa lillazina karihu sun cewa waɗanda suke kyamata suwaye waɗannan lazina karihu suna faɗa ma Yahudawa waɗanda suke da munafunci ne abin suke yi dama Yahudawa sun ƙi jinin manzon Allah kuma sun ƙi wannan wahayin da Allah ya saukarwa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake qalu lil ladina karihu idan suka koma wajen Yahudawa waɗanda suna ƙin addinin musulunci sai su ce da su ma nazzalallahu Allah bai sokar da komai na wahayi ba sanuti'ukum fi ba'd al-amri mu ma zami muku biyayya a wani sashi daga cikin al'amarin ku da kuke aikatawa amma abin da suke dauka shine suna yaudaran manzon Allah ne abin da suke dauka suna yaudaran Allah ne Allah madaukakin sarki bai san abin da suke aikatawa ba to sai Allah ya tona musu asiri ce wallahu ya'lamu israrahum Allah yana sane da abin da suke zuwa suke haɗuwa suke tattaunawa a ɓoye, to Allah ya san abin da suke ɓoyewa. Allahu Akbar. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Jama'an gane wannan ko? To wannan mummunan aikin da suka yi suka haɗa kai da Yahudawa suke cewa da su sanuti'ukum fi ba'd al-amr. Mu zami muku biyayya a wani sashi na al'amuranku na yau da gobe da kuke aiwatarwa sai Allah ce wallahu ya alamu israrahum Allah ya san abin da suke tattaunawa a ɓoye gana wanda suke a ɓoye ma Allah ya san da ita fa kaifa idza tawaffatumul mala'ika kai mamakin abin da zai kasance ta yaya halin su zai kasance idza tawaffatumul mala'ika idan aka wayi gari mala'iku sun zo ɗaukar rayukansu yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'ikun nan a yayin da zasu zare ransu suna dukan fuskokin su suna dukan dubaran su saboda me saboda wancan mugunyar aikin da suka yi nikin abinda Allah ta'ala ya sokar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce zalika wannan azabar da za a yi musu jama'a idan aka zo cire rayukansu ko ya kasance ne saboda bi annahum saboda su ittaba'u ma askhata Allah sun bibiyi abin da yake fusatar da Allah suna nuna kiyayya ga Allah da abin da ya saukar suna nuna kiyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwana kuma suna nuna kiyayya da yardan Allah fa ahbata a'malahum wannan sai ya sa gaba ɗaya aikinsa ya lalace har Allah ta'ala ya faɗi a gaban wannan aya ce am hasiban ladhina fi qulubihim marad wai ko waɗanda ke da cututtuka a zukatansu suna tsammanin allan yukhrija Allahu adghanahum cewa Allah ba zai ba zai fito da waɗannan makirci da kullakullan da suke aikatawa bane ai lalle Allah ta'ala zai bayyana Allah ce ma walau na sha'u idan da mun so la'araina ka hum da mun dinga nuna maka irin waɗannan munafikan ɗaya bayan ɗaya fala'araftahum haka gane su amma Allah ce fala'araftahum bisimahum zaka gane su amma da sifofin su an gane wannan ko wala ta'rifannahum fi lahnil qawli zaka rika gane su ne wajen kuskuren magana in sashi magana suka sun kwabo magana kawai da an ka ce a wallahi ba haka muke nufi dama ina son ina son in ce kaza ne sai a nemi ai maganan tawili a murɗe ma'anarta jama'a ina fata an gane wannan to kaga waɗannan ayoyin gaba ɗaya zubin su suna magana ne akan wanda yake nuna ƙiyayya game da abin da Allah ta'ala ya saukar da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar an gane wannan ko to sai malam yace fa min shuruɗi la ilaha illallah yana daga cikin sharuɗan kalmar la ilaha illallah mahabbatuha kaji cewa kana kaunan wannan kalma din kana santa wa mahabbatu muqtadaha kuma kana son dukkanin abinda wannan kalman take karantarwa kuma take hukuntarwa wa mahabbatu ahliha da ƙaunar bayin Allah musulmi masu faɗin kalmar la ilaha illallah wal amilina biha da masu yin aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah fa idza lam ya'ti bi hadha shart idan aka wayi gari mutum bai zo da wannan sharadin ba ko na ƙaunan kalman da ƙaunan abin da ke hukuntawa da ƙaunan waɗanda ke faɗin la ilaha illallah da masu aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah faqad naqadahu to lalle mutun jama'a ya warware wannan kalmar ta la ilaha illallah ma'ana ya bar musulunci baki daya malai yace wa ta'ammal dan haka ka lura walau amila bihi kai koda yana aiki da wannan kalmar ta la ilaha illallah ba za ta amfani da shi komai ba in dai aka wayi gari yana kiyayya ga ainihin wato bayin Allah masu aiki da kalmar la ilaha illallah an gane wannan ku walakinahu ya'ti bihi wa huwa lahu mubghidun saboda me zai yi ɗaya daga cikin ababen da muka lissafa dinnan jama'a ko malika amma yana yi alhali zuciyar shi tana mai nuna kiyayya da abin da yake aikatawa ba dan Allah yake yi ba wa huwa lahu karihun yana mai kyamar wannan abin yana mai nuna gaba da ƙiyayya game da ita fa hadha kufrun billah mala yace lalle wannan kafircewa Allah madaukakin sarki ne wa hadha naqidun min nawaqid la ilaha illa Allah wannan yana daga cikin abubuwan da ke warware wannan kalmar ta la ilaha illa Allah fa bughdu shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ridda jama'a kun ji nuna ƙiyayya ga ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da su na addini ƙarara ridda wannan jama'a ridda ne barin addini musulunci ne baki ɗaya walau amila bihi kai koda yana aiki da wannan abin da yake ƙiyayya da shi an gane wannan jama'a amma saboda yana nuna ƙiyayya game da wannan abin kai tsaye jama'a ba shi ba addinin musulunci قال تعالى الله مدوكين سركي يجي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم دليل نتسا waɗancan suka Allah ya ce suka halaka lallai saboda me sun nuna ƙiyayya suna ƙyamar abinda Allah ta'ala ya saukar na wahayi fa ahbata a'malahum a dalilin wannan sai ayyukansu gaba ɗaya suka lalace Allahu akbar Allah madaukakin sarki ka tsare mana imanin mu ka datar da mu zuwa ga tafarki na ainihin wato daidai mala yace wal karahatu abin da ake nufi da kyama a wannan ayar al bughd shine ka nuna kiyayya a fili sarari game da wannan kalmar ta la ilaha illallah wa hadha riddatun malaci wannan kuma ridda ne bar musulunci ne walau amila bima abghadahu kai koda yana aiki da abin da yake kiyayya da shi din amma kun ga ai yana kiyayyan yana boyewa a zuciya saboda me saboda in ya fito fili ya nuna za a yi za a mai cha kai ko za a gane shi to sai ya boye abin a zuciyar shi da haka shi babu abin da yafi jama'a irin ka kullace alkhairi a ranka don ko me ka kullata Allah ya sani ko malai ya ci gaba da cewa walau amila bima abghadahu fa innahu yakfur koda yana aiki da wannan abin da ke yake nuna kiyayya da shi yake kyamarsa to wannan zai kafirta kai tsaye bughduhu fil qalbi kufrun wannan kiyayya da yake nunawa jama'a a zuciyarsa to kafirci ne walau kana ya'malu bihi fi adh-dhahir kai ko da ma yana aiki da wannan abin a fili idan da za a waye gari yana aiki da wannan abin jama'a a fili ko to jama'a ya kafirta saboda nuna kiyayya game da wannan abu kuma jama'a wannan abin ɗaya ne mustahabbi ne wannan abin farilla ne wannan abin wajibi ne kamar mutumin da yake kin sallah a ransa shi dai kawai yana yi ne saboda an wajabta masa a matsayin dole amma shi yana nuna kiyayya ga wannan sallar shi ya sama idan ya je yinta ba zai koyi yadda manzon Allah yi ba in ma lokacin ta yayi sai ce to bari mu je mu soke nauyi ina fata an gane wannan wai bari ya je ya sauke me ya sauke nauyi jama'a sallah nauyi ce kaga ita sallah wajiba ce aiko farilla ce dole ne ka yi to idan kuma ka yi ta ba tare da nufin samun lada a wurin Allah ba Allah ba zai karɓa ba da ma kawai ka dai atisaye ka dai atisaye ba ka da bambanci da mutumin da ya je filin ƙwallon ta gudu tsawon yini gaba ɗaya bai yi komai ba ba ka da bambanci da shi wanda ya wannan yana neman lada a wurin Allah ba ka da bambanci da wannan jama'a domin duk aikin ibada ƙa'ida shi ne ya zanto cewa akwai nufin bauta ga Allah ko da Allah ya wajabta maka azumi fa farilla ne aiko amma idan kai akwai lada eh jama'a akwai lada akwai ko aikin hajji fa me matsayinsa a musulunci farilla ne amma idan ka yi shi akwai lada me ladansa menene sakamakon da Allah zai ba mutum aljanna haka manzo Allah ya ce hajjun mabrurun laysa lahu jazaa'un illa aljanna hajji kubutacce ga barin aikata fasikanci ko aikin sabo ba shi da wani sakamako sai aljanna amma a yau an wayi gari ai shi suna injina aikin hajji ko kaƙi ko kaso shi'a ba sa ƙaunar aikin hajji a yau domin ƙasar saudiya da suke kula da aikin hajji sun sa wasu sharuɗa na in za a zo aikin hajji don haka su ƙasar iran suka ce su ba za su iya wannan ƙa'idojin ba in dai za a ba su zo a ba su zo kawai su ba za su ba ƙa'idar kowa ba don haka shi shugabansu hamna'i ya ce musu to yadda za a yi shine su koma su je karbala su yi nasu aikin hajjin a can can kuma suka je suka yi gashi kana ji yadda malaman shi'a suke fitowa fili suna bayyanawa cewa yin zuwa kabarin husaini ziyaran kabarin husaini a ranan arafa ka ji ranar asalin gishikin aikin hajjin ko a ranan aikin arafa din to wannan wanda ya wannan za a bashi ladan hajji dubu a wata riwayar za a bashi ladan hajji so dubu ɗari a wata riwayar za a ba shi ladan aikin hajji su miliyan kaga wannan kai tsaye ka gani kari huma an zalallahu haka ne akwai maganin kabarin wani a ƙorani akwai maganin kabarin wani a harifan manzon Allah to irin misali kenan jama'a da za ka iya ganewa haka da mutumin da aka wayi gari wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah da ya sunnanta kuma yi aiki da ita a lokacin rayuwarsa mutumin da zaka ga yana nuna kiyayya da ya ganka ka sifata da addini ka ajiye mu ka ayin wato ka yanke wandon ka sai ga ya fara da ya ganka sai nuna kiyayya shi irin wannan mutanen banzan da ya ganka shikenan shi hankalinsa ya tashi kaga wannan kiyayya ne game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan yana kai mutum zuwa garidda in ba ka sani bugai da yau ka sani domin adage mu sunar ware ne kuma waye umarnin cewa adage mu ne waye ya umarnin cewa a daga tufafi to kai da kace a saka ya sa wando kamar na kanin sa kamar Allah ta wuta da Allah da wa kake yi da shi wanda ya ko da wanda ya shar'anta da wanda ya shar'anta kake yi ko ka sani ko baka sani ba kuma hukunci hau kanka illa iyaka mu ba alƙalai ba ne za mu iya maka hukunci amma dai ka san munin aikin da ka aikata kai tsaye kuma hisabin yana nan yana jiran ka a wurin Allah jama'a ina fata an gane wannan da ka jama'a ba wani al'amari bane mai sauki wanda zaka ce kawai ka ci bulus da zarar ka buɗi wake kayi magana shikenan kuma ya tabbata akan yadda kai kake so karkan izdili gare ka ce wani ya aje wani gemu kamar na bunsuru ba gaske yi ba ko ne ce ya aje gemu rashin kunya ko ka ji maganganu kala-kala za ka dinga ji ana faɗi game da ainihin wato abinda manzon Allah a kansa ya rayu a kansa habban manzon Allah suka rayu kai a kansa ma aka gina wannan addinin gaba daya amma aka yi mutum ya izgili kamar azumi ne wani sai ya ce maka shi ba dole bane azumi a kansa shi dan hakika ne saboda ka za a zo ana azumi shi gaishe da yana cin gurasa in kai magana ya ce maka ai shi a Ka'aba ya sha ruwa eh ce maka shi a Ka'aba ya sha ruwa ko kuma ya ce maka ai kai ne kake gani kamar ina cin abinci amma a haƙiƙa ne azumi nake yi ko ya ce maka ai dalilin da yasa yake wannan saboda akwai wani gatarin zunubi da yayi saboda haka shi wannan yana neman kullum yana neman zunubin da zai rika ci shi yake bin Allah ma bashin aikin lada yana bin Allah bashin lada saboda haka shi yasa yake ɗan tsiyataku ya rika dan yin kaza a dan yi kaza a dan yi sakarci haka a dan yi aikata wani laifi wai saboda wai zunubin wai shi wannan abin wannan zikirin ya samu abin da zai ci duk muna ji ana faɗa ai ko tabbataccen abu ne kowa ya san wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu da haka jama'a mu sani dukkanin wanda ke nuna kiyayya game da ɗaya daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda Allah ta'ala ya tabbatar a littafinsa ko ya zo daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mutum yana yin ridda ta hanyar nuna kiyayya game da wannan abu kaji Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum dalili shine suna nuna kyama suna nuna kiyayya game da abin da Allah ta'ala ya saukar sai Allah ta'ala ya lalata ayyukansu baki daya domin jama'a duk wanda ya nuna kiyayya game da wani abu da Allah ta'ala ya saukar ko wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar to wannan yana nuna rashin kauna ga Allah da kuma manzansa ne ko kai tsaye an gane wannan ko duk mutumin ko da ke kin Allah yake kin manzon Allah an yi wannan musulmi ne kuwa akwai ayat tambaya ko Allah ta'ala ka tsare mana imanin to jama'a kun ji wannan gabar don haka mu kiyaye mu yi ƙoƙari mu zamto musulmi na gari mu yi ƙoƙarin bibiyar addinin nan ta hanyar da Allah ta'ala yake so kuma ya karantar ta hanyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kuma magabata na ƙware a salafus salih Allah ta'ala ka tsare mana imanin الناقض الثالث annaqim abin da ke warware kalmar la ilaha illallah na shida alistihza'u billahi war rasul yin izgili ga Allah da kuma manzansa wa bil aw bil qur'ani ko kuma yin izgili ga alqur'ani aw bi ayi sha'iratin min sha'air islam ko yin izgili da dukkanin wani abu wanda yake alama ce ta musulunci to jama'a wanda ke izgili da irin wannan izgilin ko ba shi ba addinin musulunci ya yarda ya bar addinin musulunci jama'a wannan ba za a kira shi suna ko musulmi ba me dalili saboda za ka zo ka ji yadda ayoyin alkur'ani suke bayani game da irin waɗannan jama'a don hujjar da ake kafawa kawai shine ta ya za a yi mutum yana sallah ka ce mai kafiri a ba ni nace mai kafiri ba ai mun yi magana a baya ko mun karanta maganganun malamai cewa maganan cewa kafirci ne kaza maganan cewa kaza ridda ne wani abu ne hukunci na Allah ko hukunci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma hukunci ga kowa da ke aikata irin waɗannan jama'a sai wanda Allah ya mai hukunci da kansa ba ma tabbatar da hukunci akan irin wannan sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisi ingantacce illa iyaka wannan karatun jama'a ana yin sa ne saboda a karantar da al'umma su shiga taitayin su kada mutum a wayi gari ya fada wancan wannan gwadaban na halaka kowa so ake ya hau ainihin wato kadarko na tsira a wayi gari kowa ya tsira mu gudu tare mu tsira tare Allah ta'ala ka kiyashe mu to jama'a kun ji yin izgili ga Allah da kuma manzon Allah ko da alqur'ani ko da wata alama daga cikin alamomi na addinin musulunci man istahza'a billah duk wanda yayi ma Allah izgili aw bir rasuli ko yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama izgili aw bil qur'an ko yayi wa alqur'ani izgili aw biddini ko yema addini musulunci izgili aw bil malaika ko yema malaiku izgili aw bil ulama'i min ajali ilmihim ko yewa malamai malamai na Allah ye musu izgili saboda ilimin da suke da shi yake musu izgili aw istahza'a bi ayyi sha'iratin min sha'airil islam ko yayi izgili ga wani aiki daga cikin ayyukan musulunci ga wata alama daga cikin alamomi na addinin musulunci wanda yake fayyace maka yake bambance maka tsakanin kafirci da musulunci kasalati kaman sallah ai manzon Allah ya faɗa ko yace bambancin da ke tsakanin mu mu da su kafirai shine mene as-sala ita ce sallah yace imaduddin ita sallah ginshikin addini ne an gane wannan ko to ka gani wanda ya kiyaye ta ya kiyaye addininsa hakanin wanda ya bayya'a ta ya wulakantar da sallah ya tozartar da ita ya tozartar da ainihin wato addininsa wazzaka kamar mutumin da ke izgiri da zakka shi kai wannan kawai dai wani wayan kwashe mutane dukiya ne kawai wani ya nema mun kuɗi ne za ku zo ku ce ana bi na bashi ne za ku zo ku ce in cire zakka haka ne ku jama'a wannan shekaran ba an samu jarrabawa ba an shiga yunwa ai da sauransu ko amma yawancin waɗanda suka yi noma ko ba su fitar zakka ba eh saboda mutum yana ganin wai buhun masara dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu in ɗauka in kyautar kai ina sai a fara wa Allah wayo a madadin ya ba mutane da ɗan auki sai je fara a wannan mudu ɗaiɗai to wannan ku kai masa rabin mudu wannan ku kai masa mudu ɗaya to ba zakka kai ba suna abin da kai kyauta in ma zai karɓi kenan jama'a in ma ta karɓi kenan a wurin Allah wasiyami ko mutum ya yi izgili game da azumi azumin nan kawai takura ne wallahi kawai mutum ya cikin ci abincinsa a zuwa ce wani tun daga safe har yamma har dare a sai magariba ta yi sannan mutum ya ci abinci gaskiya akwai matsala in dai ina ganin gaskiya zuwan nan ai akwai wanda ba sa yi ko a cikin musulmi ne kuma an san su kuma wani za ka ana azumi za ka yana zuƙan wiwinsa wani ana azumi yana gidan giya a nan ma ya tare yake kwana zai kwankwaɗa ya moɗa san ransa Allah ka shirya da mu wal hajji haka nan za ga wani yana izgili game da aikin hajji kamar da in shi suke yi ko wani yana izgili game da aikin hajji wa tawafi bil ka'aba ko yin tawafi ko yin izgili da tawafi a dakin ka'aba wal wuquf bi arafa ko mutum yayin izgili game da ainihin tsayuwa a filin arafa aw istahza bil masajid ko a yarkai izgili ga masallatai cewa irin wannan masallacin da shi ba gwara coci ba irin wannan izgilin da ake da masallatai shi ma jama'a izgili ne ga addini kuma yana kai mutum zuwa ga kafirci da ridda yawon ba ban kaura ba duk abin da wani yake yi duk kuma calar da yake ya je masallaci ya buga ganga ya je masallaci ya yi kaza amma ba taɓa ce masallacin shi kamar coci ba amma shi sai kalli masallacin wani wasu bayan Allah ya ce musu gwara ma coci ko ya ce ma gwara aje a rushe shi to kaga wannan sai dai aikin hauka amma ba aikin hankali a nan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu aw bil adhan ko mutum ya kai izgi ya kiran sallah ka ji kaji yana kiran sallah ma sai an zo an wani mai amariya ka ji an mai amariya ana ta wani abin nan eh izgiri ne jama'a saboda asalin kiran sallah jama'a yadda aka shar'anta shi a musulunci wanda yayi mafarkin Abdullahi bin Zaid shi ya mafarkin cewa ya Rasulullah na ya mafarkin ga yadda ake kiran sallah yazo ya karanta wa manzon Allah manzon Allah kuma yace eh tabbas haka ne haka ma Allah ya tabbata a shari'ance amma manzon Allah bai ce ma Abdullahi bin Zaid tunda kai aka yi mafarkin ko ai ya kowa iyawa haka ne bai ce je ka kira mana sallah ba sai manzo Allah ya ce allimhu bilalan karantar da bilalu kiran sallah kaga ashe wanda ya fara kiran sallah a musulunci me aka yi mai an karantar da shi ne ko kawai ya ya waye gari kawai ya ga ya iya ne da yaji ana yi a gari manzo Allah ce wa ya allimhu bilalan karantar da bilal fa innahu anda minka sautan saboda yafi ka dadin murya in jiwa to kai yau sai kai ke yin izgili game da daɗin murya a wurin kiran sallah da wa kake yi da manzon Allah kake yi shi ne shar'anta ku jama'a mu rika lura da yanayin yadda al'amarin shari'a suke fa ba al'amari bane mai sauki wanda kawai a yau in ka so kai izgili yadda kake so kuma a'a kayin amma ka sani hisabin yana nan yana jiran ka wa inna alaikum lahafizina كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون eh an yi din ba komai kai din ai ba ni kaiwa ba kanka kaiwa Allah ya ce fal yawma la tuzlamu nafsun shay'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun a ranar tashar kiyama rana ce da ba a zalunta kowace rai komai ba a zalinta kowace rai komai kuma ba za a sakan kawo kowace rai ba sai da abin da ta kasance tana aikatawa ba komai ka yi ta yi Allah ta'ala ya gani mala'ikunsa sun rubuta za ka same shi a rijistar ka a ran tashi alkiyama in ka ce kai takaman taurin kai da ina sifir a wani suke takaman mulki ne ko malanta ina su ainihin bil'amu ɗan ba'ura yake takaman mulki ina suna maruzu eh da zarar mutuwa ta sai mutum ya daina kansa ba kamar ayyun da muke faɗa ba yace tare da kuke ko ina ne ko kana kafa ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makan gari ne da na maruzu bai mace ba ce da bi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar sa har cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba zance ya kare ko saboda ka duk girman mulkin ka ko jama'ar da kake da shi ko wani abu ba za su tsirtar da kai komai ba game da jama'a izgili game da kiran sallan nan har ila yau ɗaya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya suna abu mahzura shine ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin Ka'aba shine nan muazzin na farko a masallaci na masallacin Ka'aba wanda ke kiran sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Ka'aba Abu Mahdura ya zo wucewa ne sai ji ana kiran sallah sai kawai ya fara bi yana shakiyanci an gane wannan ko yana shakiyanci sai manzon Allah ya ji sautin shela da dadi da ya zo ya wuce yana izgiri sai manzo Allah ya kalle shi ya ce Allah ka shirya da yaron nan shi kenan sai ga abu mahadura ya zo ya musulunta sai ya zama kuma shi ne mai kiran sallah Allah ya kara mishi yadda sawaye manzo Allah ya aka kamo shi ya ce ka maimaita abin da ka yi ɗazu ana maimaita ka mai kyauta ka sallame shi ga shi ya zo ya musulunta sai ya zama kuma shi ne ladanin masallacin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam jama'a na fata an gane wannan kaga tarihi magabata na kwarai ke ya zo nan tarihin da yawancin wanda za su ta balbala da hayaniya duk basu san shi ba tunda kaga zagi da cin mutunci wani abu ne wanda ba ba wani ba inda ake zuwa koya ai ko ko akwai makarantan ba makarantar koyon zagi da ɗirkaniya makarantar karatu dai akwai makarantar karantar da addini ko ina akwai amma baka taɓa ji an ce ga makarantar iskanci ba an buɗe kuma ga ɗalibanta wani abu ne wanda kowa ya iya tun da haka ce shaikwaniya shi ko shaidan da zaran dama ka ce za ka yi jam'iyyar shi to ai ya samu wuri ko abin ma da baka iya ba da iyayenka ba su iya ba shi zai karantar da kai shi Allah ka shirya da mu aw bil lihya ko mutun ya rika wa gemu izgili to duk masu gemu nan kana ganin su munafikai ne ai su ne munafikan addini ai yayi jama'u ya buga musu bom eh ta jimi shi da gemu kaman kaman dabin su wani ma yana ganin ka sai ya kawo cafkawa zai jama gemu wannan gemu fa wace saboda kiyayya da gemu shi ko zai je zai sida nashi ya kankare ya kankare ya zama kamar ladidi fuskan sulim shi ko gemu mai hausa su cewa gemu adam maza ko ba ka bane namiji ai da gemu aka san shi in ka cika namiji sai akan ka da gemu amma an kira sun ka canza halittar Allah sai ka koma kaman kaman tani ko dan su ne an sha fuskan sai a jisumul luƙi amma kai aka shafa nan aka ji shuru aka shafa ta aka ji shuru ce kai co ya fara kamancin da mata na fata gane wanda jaba i kuma sai ka ga mutum ya ƙi barin gemu amma kuma ya bar gashin baki an icin biri ka ƙi aje gemu sai ka aje gashin baki sai kai koyi da yahudawa haka manzon Allah ya faɗa ya ce jama'a ku riƙa yanke gashin baki kuna barin gemu domin yahudi ba sa aje gemu su gashin baki suke bari duk wanda ka ganshi yana aje gashin baki babu gemu jama'a da yahudawa ke koyi in ji annabi muhammad shi za manzon Allah kuni cewa ke aufirin liha wa ƙusmin shawarib ku cika gemu ku aske gashin baki ku yanke gashin baki in ji manzon Allah hadisan suna na cikin bukhari da muslim balle kana ka ce ra'ibi ne ko mauru'i ne ko hadisan na cikin bukhari da muslim ingantattu kamar rana lokacin azhar dan haka kai in baka so baka yi kai shiru da bakinka ba ka bayin izgili da gemu ba ka bayin izgili da wani alama daga cikin alamomin musulunci da Allah ta'ala shar'anta in kana neman zaman lafiya amma in kayi to kai a karan kanka kayi rinda ka ji a kanka rinda mu ba za mu ce maka kafiri ba ba ma kafirta kowa amma dai ka sani yin hakan kafirci ne kai tsaye in kayi sai ka sa kanka inda ya kamata ka aje kanka Allah ta'ala ka tsare mana imanin aw bi sunnatin nabawiyya ko ma mutun yayi izgiri da wata sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yake duk mutumin da yake barin tufafinsa yake wuce idan sawu manzon Allah ya ce wannan ragowan a wuce yake yace ma asfala al-ka'bayn min al-izar fafinna duk abin da yake ƙasa da idan sawu na tufafi to sauransu yana wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa ce libasul mu'mini nisfu saqi tufafin mu'mini ya kamata a ganshi rabin kauri inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga kisan Abdullahi dan Umar wata ran manzon Allah ya ganshi tufafin shi yana jan ƙasa yace man hadha manzo Allah ba ya san shi ce waye wannan kuma yace ana abdullah ce ni ne abdullahi manzo Allah yace a in kunta abdullahi an kunta abdullahi farfa izarak in dai kai bawan Allah ne daga tufafinka sai ya dan daga manzo Allah yace mai zid kara ya kara dagawa manzo Allah yace mai zid kara ya kara dagawa mai ruwa ce hatta balagha nisfu saqi har sai da ya kawo rabin kauri sai manzon Allah ya ce tufafin mumini nan ya kamata ya tsaya a wani hadisin ta daban wata riwaya ta daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani da ainihin wato tufafin shi yana jan kasa manzon Allah ce daga ya daga yace ni ƙara dagawa ya daga manzon Allah da kanshi ya kama rabin kauri yace libasul mu'min nisfu saqi tufafin mumin ya kamata ya zama rabin kauri yace in bai zama nan ba sai ƙarin kamu ɗaya ce nan yace in bai kawo nan ba yace nan sai manzon Allah ya kama daidai ainihin wato gaban kafarsa inda yake kafin idan sahu sai manzon Allah ce bai halatta tufafin musulmi ba ya wuce nan in ji annabi Muhammad sai kake yi izini ya sa wannan ƙarinsa kamar zai tsallake wuta kamar kaza kaza kai kuma ka sa wando kamar tantabara ka koma riyadu salihin a babin da yake magana game da haramcin sakin tufafi a ƙasa ka karanta harifan ka ji yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ba zai musu magana ba a ran tashi alkiyama zai fushi da su Allah kuma ba zai tsarkake su ba a ran tashi alkiyama kuma suna da azaba mai yarɗaɗi daga cikin su akwai almusbilu izarahu mutumin da ke sakin tufafin sa ya wuce idan sawu la kai ne kamata a maka wa'azi ka dawo ka gyara ba kuma kai kai izgili ga masu yi ba sai dai kamar yadda manzon Allah ya faɗa ni manzon Allah ya gaskiya yace bada al-islamu gharibun wa sayaudu ghariban kama bada musulunci nan ya fara a matsayin bako a garin maka ana ganin duk wanda yace la ilaha illallah har da kai o zaka saba wa iyayenka da kakanninka ba ka dinga fama ba ya fara bako manzon Allah yace wa sayaudu ghariban kama bada kuma zai koma a ƙarshen zamani zai zama ƙara zama baƙo kamar yadda ya faru sai manzo Allah ya ce fatuba lil ghuraba aljanna ta tabbata ga waɗannan baki kaga kai ma sai kai kokari ka zama daga cikin baki kenan ko idan ka ce wai taron mutane ne yau mutane ne sa ka gane shari'a ka bata qur'ani kullun yazo ya kalli yawa sai ya buga musu bom walakin aktharan nasi la ya'lamuna وكثير منهم فاسقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون هكذا كان يجي كثيرا كثيرا كثيرا ما تشكر قليلا ما تشكرون إن كذا وجهكم كدن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن كما في يوا daga cikin mutanen da ke bayan ƙasa za su fitar da kai gaban mahanyar Allah in ji Allah da kai shi in yattabi'una illa dhann mafiya yawansu ba komi suke bi ba sai tarin zato wa inuhum illa ya ba komi suke ba sai tatsuniyoyi amma in ka zo maganan mutanen kirki sai Allah ya ce wa qalilan ma tashkurun qalilan ma tadhakkarun ina fata an gane wannan to jama'a kun ga al'amarin nan na addini ba wani abu ne wanda yake mai sauki wanda kai kowa zai buɗi baki ya faɗi abin da ya so a lokacin da ya so a shi musulunci na Allah ne kuma yadda Allah ta'ala ya sokar da wannan addini ya aiko mala'ika jibrilu alaihi salam daga saman sammai bakwai ya karantar da manzon Allah haka ake son kai wannan addini jama'a haka ya kamata ka bi wannan addini amma kada a waye gari har kirista ya fi ka hankali kaga an samu matsala kenan ko wanda kake ganin cewa kafiri ne amma kuma ya fi ka hankali ya fi ka tunani mai kyau gama da addinin Allah ta'ala ka shirya da mu qala ta'ala oke ila ghairi zalika ko ila ghairi zalika da wasu waɗannan min sha'airillah daga cikin alamomin Allah fa huwa kafir to wanda ya izgili ga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan jama'a to ya kafirta Kwana ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ƙul ya kai manzon Allah ka ce da su, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu ku ga Allah da manzansa da ayoyinsa kuka kasance ku ne wa izgili? La ta'tabiru kada ma ku kawo wani uzuri kada ku kawo wani hanzari qad kafartum ba'da imanikum haqiqa kun kafirta bayan imaninku kafaji qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta a bayan me a bayan imaninku an gane wannan ko in na'fu an ta'ifatin minkum Allah ce in ba muka yafe wasu daga cikinku game da wannan izgilin da kuke yi ko nu'azzibu ta'ifa to fa za mu azabtar da wani kaso daga cikinku bi annahum kanu mujrimin sau sun kasance masu laifi sun kasance matsiyata an gane wannan ko kaga wannan zai nuna maka cewa wannan babban al'amari ne lokacin da za a tafi yakin tabuka wannan ayin ta sauka an zo za a tafi yakin tabuka tafiya ce mai nisa mai wahala gashi ba abinci a wannan yakin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taimaka wa wannan waɗannan sojojin jeshul usra falahul janna Allah ya bashi aljanna ba wanda ya kai Usman taimakawa manzon Allah yayi wa'azi yayi wa'azi Usman ya kawo dukiya manzon Allah ya ƙara yin wa'azi ya ƙara ƙarowa manzon Allah ya ƙara yin wa'azi ya ƙara ƙarowa manzon Allah ya ji daɗi yayi farin ciki yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau komai Usman zai yi ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna in ji annabi Muhammad to waɗancan munafikan sai suka koma da baya suka ji suka tsantsaya suna kallon suna kallon ainihin mutanen garin Madina sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah din fa gaba daya an gane wannan ko me ya faru da suka tsaya a wajen sai suka fara faɗin wata magana sai suna ce ma junansu kamar yadda zuwa cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ma ra'ayna mithla qurra'ina haula mu ko mu taba ganin makarantan qur'ani irin waɗannan mutanen ba irin waɗancan ba arghaba butunan sun fi kowa hadama wajen cin abinci wala akzaba alsinan ba mu taba ganin masu yawan ƙarya ba wala ajbana 'inda liqa ba mu taba ganin masu masu ainihin wato rauni masu ainihin wato me ake cewa masu tsoro a lokacin haduwa da makiya ba kamar waɗannan mutane munafikai fa su koma gefe manzon Allah yana cikin waɗannan mutane suke faɗin wannan magana daga cikin su akwai wanda ke ce ma Makhshi ibn Humayr firgitacce dan jaki sunansa kenan firgitacce dan jaki shi ne ma'anar makshi ibn humayr shi ne wanda ya zo tuba ai shi yasa Allah ce in na'fu an ta'ifatin ma'an ta'ifatin minkum nu'adhibu ta'ifa ya zo ce ya rasulullah gaskiya na yi izgiri gare ku ga kuma wannan addini amma ya rasulullah na zo na tuba na tuba ga Allah manzon Allah a nema mun Allah ya gafarta mu sai manzon Allah ya ce to shikenan Allah ya karbi tubanka sai ce ya rasulullahi wallahi sunana ne yayi tasiri a kaina saboda sunana kenan firgitacce sunan babana kuma dan jaki Humair dan jaki ma'ana dan kankanin jaki ko tasghiri na himar to shi waɗannan mutane suka koma gefe suna cewa ta Allah ta ganin waɗannan makarantar Qur'ani ta ganin masu bala'in kirtsiya kamar su ba ba mu taba ganin masu yawan ƙarya irinsu ba ba mu taba ganin masu ainihin rauni da kuma tsoro wajen sadu wajen aka haɗe makiya kamar su ba ina fata an gane wannan suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa makaranta alqur'ani suna cikin wannan zancen sai Auf ibn Malik yaji wannan abin da suke faɗa an gane wannan ko faƙalar liƙa'il sai ya ce wanda ya faɗi wannan maganan ya ce mai kazarta wallahi ƙarya kake yi kai maƙaryaci ne walakin naka munafik sai dai kai munafiki ne yace la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace wallahi sai na bayo manzon Allah labarin abin da kuke fada فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره سيتوجا النبي صلى الله عليه وسلم دومين يمي دومين يبا منظوم ألا لابارن أبن دوانا وانا متاسي تتوناوا فلما جاء إليه يأين يزوجا النبي صلى الله عليه وسلم وجد الوحي قد سبقه سيقما أي وحي ما يرغش زوا ملائكة جبريل هيا زوا فأنا بشكما أبن الله يسوكر وأنزل هذه وأنزل الله هذه الآية سألنا يسكد وانا آير قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ينزق الله دا آيو ينسى دا منزنسى كوكا كسن شيكوني وإزجلي الله لا تعتذروا كذا كاوان أذري قد كفرتم بعد إيمانكم كورغا كون كفرت بين إيمانكم انجوا انجا الله لكنسى sai ɗaya daga cikinsu wanda ya faɗi irin wancan miyagun maganganu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bada uzuri ya rasu lallahi wallahi mun faɗa ne kawai muna ɗan muna ɗan kutse ne kawai muna ɗan hira fa manzo Allah wargi kawai muke yi da ya zo sai ya ce ya rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab wallahi manzo Allah muna ɗan hira ne kawai muna raha muna dariya muna ɗan kutse a cikin zance muna ɗan rage muna ɗan rage rana muna ɗan kashe lokaci ne kawai an gane ma'ana abin da yake ma'ana manzon Allah ba faɗa nufi muka faɗi wannan maganar ba ba mun faɗa mutum mu nan mafita bace kawai dai mun faɗa ne saboda mu ɗan ɗebe mu junan mu kewa an gane wannan ko manzon Allah bai faɗa wa wannan munafikin komai ba da ya gama magana sai manzon Allah ya ce mai abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum manzon Allah yana tafiya a wani wuri mai duwatsu har yana bin manzon Allah fa duwatsun na bubbugan kafan shi yana dukan kaurin shi da kafan shi duwatsun yana rike da jikin ainihin sirrin da ake daura marakumi haka yana rike da wannan igiyan da ke jikin sirrin jikin ainihin wato taguwar manzon Allah ya rasulullahi ayi hakuri wallahi ba mun faɗa bane manzon Allah ya kare ce mai aqul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum manzon Allah yana ƙara maimaita musu kawai dai magana kawai faɗa ko jama'an nan fata an gane wannan saboda haka kaga ashe abin ba mai sauki bane manzon Allah bai kalle shi idan rahama ba duk irin tausayi na manzon Allah saboda mene abin da ya aikata munafurci ne Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanin to shi yasa Allah ta'ala ya karanta wannan ayar domin ainihin wato ya faɗakar da sauran mutane musulmi cewa kada wanda ya kuskura ya aikata irin aikin waɗancan mutanen jama'an gane wannan ko Allah ta'ala ka shaida muka tsare mana imani don haka insha Allah ta'ala anan zamu tsaya saboda ƙwarewar lokaci muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sabi tarayya a cikin lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta'ala ya gafarta mana buƙatunmu na alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka ɗauka musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah muna roƙonka ɗan uwanmu da ke fama da ainihin wato bala'ai da yaƙoƙa a sauran ƙasashen duniya Allah muna roƙonka Allah ka ba su nasara Allah ta'ala ka tsare musu jinenansu Allah ta'ala ka karɓi shahadar waɗanda aka kashe bisa ga zalunci a cikinsu Allah muna roƙonka mu kuma ka ba mu lafiya ka zo da mu lafiya ka bai wa shugabanninmu da jagororinmu ainihin wato ƙoƙari da yunƙuri na aikata dukkanin wani aikin alkhairi da kawo mana wani aiki wanda zai amfanar da mu duniyarmu da lahirarmu Allah ta'ala ka taimake mu ka taimaki addininka ka taimaki sunar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zanto la ilaha illallah ya Allah muna roƙonka nuna mana gaskiya gaskiya cika ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya cika ba mu ikon kauce mata ya Allah ka sanya mana albarka a kasuwancin mu ka sanya mana albarka a yayayen mu ka shirya mana zuriya ya Allah Allah muna ka sanya mana albarka a cikin anguwannin mu ka sanya mana albarka a cikin halayen mu ka sanya mana albarka a cikin dukkanin noman mu ka sanya mana albarka a cikin ainihin dukkanin al'amuran mu da zamu gudanar a duniyar nan da kuma lahira ya Allah Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka na gari ya Allah muna roƙonka ka hada mu tare da salihan bayi في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته